السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى ال طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في امر صاحب القصر والزمان عوافنا له فداء insha Allah da yake dama da a bisa jadawali yau mukan yi tafsiri mun sa mukan yi tafsiri don laraba to kuma yau karatun namu ya zo da dantan garba ganin cewa ba mu zo da wuri ba don ɗazun muka bar nan ko da na je korin tsaban yi ba na yi taɓa yin abubuwa daban-daban daban har lokaci kure mun da dawa kan to kuma gashi a wancan karan mun fara mun fara tafsirin wannan doguwar aya din nan wanda babu aya mai tsawo kamar ta alkur'ani ya yi lazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu har ya zuwa ƙarshen aya mun karanta mun tarjama a gurguje mun fara sharhi muka kwana a wani wuri amma saboda abin ya tafi tare zan dan koma kaɗan baya ba da dogon bayani ba sannan sai ɗora daga inda muka tsaya farkon aya ya yi lalzina amanu idza ta zayen tumbile ne ila ajiyar musamman faktubu ya ko wanda ku imani idan kuka kulla bashi na wani bashi da wanda yake ya zuwa ajali ambatacce to ko rubuta shi in ka ce ai wannan duk da ya zo da sigatul amr ba in aka koma ka'ida ba babin bai zama wajibi ba saboda yana da karina yana can za mu ga tsoga za mu ga karina din a ƙarshe wanda ya mai sarrafar da wannan daga wajibci wala ya ba katibin an yaktuba kama allamahullah kada mai rubutu ya ƙi rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi rubutu ɗin wato kenan idan su aka kira wani wanda ya san rubutu da karatu aka ce shi sai shi zai rubuta wannan bashi ne to kare ce shi ba zai rubuta ba shi ma duka ababin istihbabi ba yana nufin dole ne an kira ka rubuta dole sai ka rubuta wal yaktub falyaktub shi mai wanda aka kira ya rubutun ya rubuta wani lulul alaihi haƙƙo wanda haƙƙi ke kansa shi ya masa imla'i ya shiftan abin da yake so a rubuta mai wanda haƙƙi ke kansa shi ne wanda biya ya hau kansa domin shi ne zai ce ni wani na karɓi rancen kaza wajen wani akan zan biya lokaci kaza to shi ne zai imla'i da ba zai ce ni wane na ba wane ba shi ba wannan wanda haƙƙi ke gare shi ba shi ne zai rubuta ba wanda shi haƙƙi ke kansa wani wali mulil ladhi alaihi alhaq wanda haƙƙi ke kansa ma'ana wanda zai biya wala yataqi Allah rabba shi wala yataqi Allah rabba din an ce yana komawa ga mai rubutu din ne don kada ya rubuta wani abu daban ya zama ba abinda aka yi masa shiftan shi daban abinda shi kuma ya rubuta daban ko da yake a wani fasara ana cewa shi mai shi kansa mai wanda haƙƙi ke kansa ɗin ya taƙawa wala ba kasu mai wani shi a kar ya tankwara wani abu daga ciki wannan shi fi kama da cewa mai rubutu ake nufi kar ya zo ya rubuta wani abu an ce ni ne na karɓi rancen kaza to shi kuma sai ce ni wani na karɓi rancen kaza sai ya faɗi kazan ƙasa da abin da aka yi shirkansa to kare ya kana fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan aw la yastati an yumillahu falyumil waliyhu bil adl in wanda haƙƙi ke kansa safihi ne safih shine bahaushe yake ci mishi sawo game da yake cewa abin takaici mu kullum waɗanda ba su iya ba su karatu ba a cikin musu suke mana harshe da harshen wanda suka ɗauko daga larabci da ma ingilishi da ya zo daga baya wanda bai iya ba shi ne yake mana hausa in in mutum bai iya barin fa ba sai ya ce mata tsa shi kenan sai ya zama hausa sai ya zama tsa kuma shi ne hausa gaman siratsi sai ya zama hausa siratsi wai siratsi ne amma shi wanda bai iya ba sai ce siratsi sai aka ce shi kenan to siratsi hausa kenan to Allah ya sauke to safihi dai shine dai s- s- safihi din ya kamata a ce mishi amma hausa suna ce mishi sahu don ka gane don dai a gane dai sahu kun zan ce masa tunda sahu hai suka ba mu kalma sahu hai ne suka ba mu kalma S- an ba ka bai safihi ya kamata a ce safihi za mu iya faɗin fa da ha wanda bai iya ba sai ce sahuhu shike wai hausa ke to shike nan sahu hai sun ba mu hausa to idan wanda zai zai yake da wanda haƙƙin ke kansa sa- sahuhu ne auda ifan ko kuma rarrauna ne Eh, s- safi kamar yadda mafi ɗancin nake cewa ainihin eh, raunin hankali ne raunin wayo kai za mu ce raunin wayo ba raunin hankali ba Eh, eh, mai mai karancin wayo ake ci mishi safi wanda yake zai iya yin abu ba masalahan kansa ba ko da yake kuma eh, safaha ɗin iri-iri ne ba sahu- sa- masu safaha duk safahan su iri ɗaya ba ne kowa da irin nasa wani yana da karancin wayo akan sai ya iya kaɗar da abu ya cuci kansa bai damu ba kuma sai ga shi a wurinsa bukata ta biya bai kuma damu masan ba yana jin wani abu amma wanda yake masu wayo za su ga cewa abin da yi ba daidai bane shi kuma baya ganin hakan yana ganin bukata ta biya to a misalinsa kuma wanda yake da dan ba karancin wayo ba har da karancin hankali amma safi mai karancin wayo ne sai dai a ce a hukuncinsa mai karancin hankali aula ko kuma da ifi saboda ainihin ainihin shi kasiri ne saboda karancin shekaru kamar yaro kenan safi yana iya zama ya balaga amma kuma yana da karancin wayo da if kuma zai zama yaro ne karami wanda shi shi ba zai yi abu ga maslahan kansa ba to in aula ya tsaye an yi ko kuma ba zai iya yin imla'i din ba shi ba zai iya cewa ni wani na karɓi rancen abu kaza wajen wani ba zai iya yin wannan ba saboda shi kuma ainihin kila ainihin bai sanya ake yi ba to falle minul waliyu bil adl sai waliyinsa ya masa shifta din da adalci a madadinsa wanda ya karɓi rancen safih ne ko kasir kamar yaro karami wanda bai balaga ba ko kun bai iya rubutu ba an bai iya shi imla'in ba to sai waliyinsa ya masa Wa- safi ana ci in in safaha din tun yana karami yake da shi kuma galiba sa ma- masu safaha yakan zama hakan ainihin wa- wali waliyin su ke ke ke tasarrufi akan a- a- akan dukiyoyinsu wa in suka yi za a iya raddin sa dole sai waliyin su sai wali ya yarda hatta ko kullin ciniki ne ko kullin aure ko na tasarrufi a dukiyansa da dole sai waliyinsa ya yarda har ma saki in ya ce ya saki matarsa duk da haka bata sako ba sai waliyinsa ya ya zarta saboda shi yana iya yin abu ba bisa maslahan kansa ba kuma ya ga yayi ko kuma mai karan amma mai- wanda yake na na rashin hankali ne idan dama yana yaro ne m- ah, waliyinsa zai zai- ya- ya- yana yana yaro rashin hankalin ya same shi ko ya ko ya girma waliyinsa zai zai zartar haka kuma wanda rashin hankalin ka ke daurani lok- wani lokaci yana da hankali wani lokaci bai da hankali lokacin da bai da hankalin sai waliyinsa ya ya yi lokacin kuma da yake hankalinsa sai ya tasarrufi yadda yake so shi ma an ce in- in- id- idan ba rashin hankalin ya bijiro bayan ya balaga ba ne in ya bijiro bayan balaga- ya balaga sai wali al'amur shine shine zai tsaya madadin wali to wannan kenan wastashidu shahidaini min rijalikum kuma ku kafa shaidu biyu daga mazajenku wato ya zama namiji shaida namiji biyu S- bayan tsakanin gaga anan akwai akwai akwai mai karban rance akwai mai badawa da mai akwai kuma mai rubutu to kuma akwai shaidu biyu shahidi shaidu biyu ma- maza fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shu'ata'i an tadilla ihdahuma wa qad dhakar ihdahuma al-ukhra idan ba a sami maza biyu ba to sai mu- namiji daya da mata biyu na wa'anda kuka yarje mana shahidu domin in ɗaya ta manta ta an ce tadilla wato ta- ta abin ya ɓace mata kenan ba- ba yana da wato ta manta kenan masara to sai sai fatu zakir ihdahum al-ukhra sai ɗayan ta tunatar da ɗaya wato su- su- in su su mata biyu a wajen shaida irin wannan tana ewa idan zai zama ja- mace ɗaya in ta ce ta manta zance ya ƙare sai ya zama shaida ɗaya kenan wani miji ɗayan ya ce shi- ya ce kaza ne sai a ce lallai kake a ce- sai a ce su biyu ne da shi da mace sai shi ya faɗa ita kuma cin a ce ya aka yi sai ta faɗa wani daban ko ta ce na manta to zance ya ƙare kaga ba shaida ya zama guda ɗaya ke to amma idan biyu ne sai ta ce yaya kin kin manta lokacin da aka kasa shaye ko fa to shi kenan wannan dai ko ba komai ya nuna su su mata suna da rauni ta wannan fuskan kenan ba a ko ina ba amma a wajen hidimomi irin nasu yakan zama suna sun- sun- sun- suna mantuwa amma a- a a wajen hazaƙa an nuna ba wani bambanci tsakanin mace da namiji ko ko irin farashoshin da ake bayarwa na makaranta din nan wanda ya koyar da ɗalibai a makaranta zai gane cewa babu bambanci tsakanin ha- haziƙancin maza da mata san ba bambanci sai ka samu maza haziƙai mata haziƙai Ma- maza dolaye mata dolaye da ana samu an raba ne ba ba- ba maza hazaƙa aka hana mata ba to amma saboda ɗabi'an ma- ma- mata suka rika haihuwa suka rika tafi da sha'anin yara suka hidimomi da yawa to suna mantuwa Wan- wan- wan- wannan- wannan ba ainihin gazawa ba ne rauni ne bisa halitta kuma wanda ya- wanda ya halice mu shi ya ce hakan akwai waɗansu mutane da sukan sa mana baki akan al'amarinmu zai ce ai wai ai- an mai da ma- ma- ma- mata biyu daidai da daidai da namiji har sukan kawo wannan da kuma batun rabo rabon gado inda aka ce lil zakar mithlu hadhil unthayi to ni ban san me yana su na sa mana baki a addinin mu ba in ka tambayi matan mu matan mu'mine kuna jin an cuce ku da aka ce lil zakar mithlu hadhil unthayi za su yi maka ba wata mace mu'mina da take ganin an cuce ta in ka tambayi mata kuna ganin ba an raina ku ne da aka ce ma- ma- maza ma- namiji da ɗaya da mata biyu za su ci maka so su ce lalle su suna hidimomi da yawa suna kuma mantawa to su kuma wanda suke sa mana bakin ba su da lizzakar mithir hazir unsa ba su ma da gado wanda su kuma suka rubuta takarda mutum yana da 'ya'ya ya ba kare gado akwai wani da aka ce yana da kuɗi ya- sai ya wasiya in ya mutu dukiyar nan da zai bari a sami mara- marayun kyanwoyi na kaga kyanwa a gari ba ta da galihu to a ɗauke ta a ɗauki ɗawainiyanta a- a dukiyar da ya bari to shi kenan sai aka yi gidan marayun kyanwoyi duk lokaci aka tsinci kyanwa a gari tana garari a gari ba mai ita sai a kawo ta wannan arkace da ita da dukiyar da ya bari da ga ma'aikata suna ta musu aiki to kuma yana da ya sai ta ce "Hmm, shi ta bata san baba yana da wannan kuɗi mai yawa ba amma shikenan ya riga ya ba kyanwa ba shikenan ba an gama to su da suke da wannan mu ko a wurin mu da za a da wani tun zai haka nan ba za mu yadda ba tun da mu a a- a wasiyatin wasiya a wurin mu gairin mu za banda mai cutarwa ana iya raddin wannan wasiyan da ya yi sai in yi wasiya ya bisa maslaha ne ake iya kar- iyakance ta ga sulusun dukiyarsa mu muna da ka'ida ka'idar nan kun ba shawara muka yi muka muka- muka muka tattauna muka ga ya kamata a yi haka nan ba wanda ya halicce mu ne ya saukar ya ce haka za a yi shi kuma ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir shi ya halicci mutane shi ya san hal- ya san su saboda haka duk dan adam in ya duk inda ya kai da wayansa duk abin da yi karshe sai ya dawo ya yi itirafi da cewa yadda Allah ya yi din shi ne to mu da ma tun farko ba mana ba mana gwaje-gwaje ne ba mu ga cewa Allah ya ce kaza to ya me ya ra'ayi ba mu ba mu da ra'ayi dangane muna ba mu tuhuman Allah mun mun imani wannan zance ne na Allah kuma abin da ya faɗa maslahan mu ne kuma mun yarda to ina me ya business din wani ya sa mana baki sai ya ji da nasa can tun da su shawara suke sai su shawarta su- su- su yadda suka ga ya- ya dace amma mu mun yi imani da cewa mahalicinmu ne ya faɗa haka nan kuma mun yarda mun aminta to ina ruwanka ka daina sa mana baki kai sai ka yi naka Eh, idan ku a wurinku ba ma a rubuta shaida ɗin ko kuma ana yin shi- takardar ta wadatar ko wani abu kan oho dai ruwanku ne ra'ayinku ne in gurin da ko ga ya ya ƙi maku ta yi ku ku ce kila namu ya fi kyau oho dai mu ba dama mun san ya fi ba dai business ɗin wani ne ya sa mana baki a abin da muke yi. Yau. allah da ya sa halicci maza da mata shi ya san cewa idan aka shaida maza biyu kuma shaida maza biyu a nan da da- da- da- da- ko namiji ɗaya da mata biyu a nan ya zo akwai wanda fuka suka suka ɗauko shigen irin wannan suka sa a wa'in so kumce kumce amma ba a duka ba ba a ko'ina ba ne ko'ina da yadda shai- a ƙa'idan shaidan yake akwai inda yake ainihin shaidan mace yana daidai da namiji ne ba bambanci kamar misali a ganin wata misali adalai biyu sun ga wata hadda mace hadda mace nan ba a ce sai namiji ɗaya da budin ba akwai batun cewa ya kin ma- kin tuna muka ga wata ɗin nan ai ba batun wannan ba ne ga wata an gani ka gani ko baka gani ba saboda haka a nan idan adalai biyu suka z- suna iya zama mata duk cikansu ko maza duk cikansu ko namiji da mace a wani wuri kuma ainihin ko da mata nawa ne ma ba a karɓar shaidansu sai maza kawai kamar sh- shaidu hudu da suke shaidan zina Allah kaɗai san hikiman da ya sa wannan maza kawai guda hudu ila gairu banda mata takwas banda maza biyu da mata hudu shi a nan san ba a gwama ba kawai maza, maza hudu sun gani e to in mata ko arba'in suka gani ba ba za a karbi shaidan ba me ya dalili Allah ya san hikiman da ya sa illa iyaka to amma ko magarban gaskiya ba ta yi ba ne wa'yansu ama suka yi sallan su su gama ranar ba ta fada ba na ji kiran sallah ne lallai sauran kamar minti akalla goma sha shida to shi kenan wasu kan yi sallah su gama tun rana ba ta fara ba shi kenan wala ya bashu adahu wala ya bashu adau idza ma du'u masu shaida kar su ki su zo su yi shaida in an kira su kamar yadda aka ce mai rubutu kare ya ki rubuta to su ma masu shaida aka ce kar su ma su ki shaida to shi ma duk dai mun ce wannan in ka koma ba- ba- babin wa- wajen fuqaha za su ce maka a babin istihbabi ne ba inda aka ce in an kira ka shaida dole kai amma bisa istihbabi bai kamata ka ce ba za ka yi ba wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajli kar ku kosa wajen rubuta shi Ka- kaɗan ne ko mai yawa ne ya zo ajalinsa kar ku ce duk ɗan wannan kawai ba sai an rubuta ba a'a in dai ta dayantun bidainin ila ajalin musamman to rubuta shi muhimmin amurin azim muhimmin abu ne duk lokacin da aka ce za a biya lokaci kaza to kar a ga cewa ai ba miliyoyi ne ba 'yan dubbai ne kawai ko ɗan dubu ɗari biyar kawai sai an rubuta da ma ya kai miliyan goma ne to kar a ce hakan a dai rubuta shi ya fi ya kai waye domin idan ya zama na wani abu yana iya faruwa ya zama na ko in ba a rubuta ba a- a a- a rasa ya zama wanda ya karɓi haƙƙin ya tafi da haƙƙin lahira ko kuma ya zo ya manta shi kansa ya san akwai haƙƙi a kansa amma ya manta nawa ne ko wani abu mai kama da haka nan da lafiya lau dai tun da dai an rubuta kaga an an sami mafita ga ga takarda a rubuce ga kuma shaidu kaga shikenan kai waye ko da mutuwa ta ratsa dai yanzu dai akwai akwai ta zalikum aksari zai wuce ha ai ban fito da kuɗi ba kawo burodin nan na kaza to insha Allah na fito gobe sai in baka shi a zaka ce rubuta ka karɓi burodi ko man shafawa ko abin da ya kama irin wannan a tijaran da kuke jujjuyawa da kullum wannan ba- ba laifi ba ce lalai a rubuta ba. ko da yake ko shi ma rubutun asali ba a babin eh, mu- eh, wajibci ba ne a babin mustahabbanci ne tarbiya ne aka yi muku washidu idza tabaya'tum to wannan kuma ya zo da wani babi da bancan kaga idza tadayantum bidaini wannan kuma aka ce ashidu idza tabaya'tum kuma ku kafa shaidu in kuka yi eh, s- s- s- ciniki kuka sai da wani abu kamar cinikin gida ko gona ko mota ko abin da ya kama da haka nan wani abu mai kima to shi ma za a yi masa irin wannan shaida ne kar ya zama a sai da gida ko gona ko wani abu kaddara irin wannan zaunen ne sai kawai a miƙa kuɗi a karɓa a tashi idan wata rana wani zo ce ai ba ba sayar ba sayar maka aka yi ba to kaga shi kuma magana za ta taso shi aiko na ciniki muka yi na biya shi ce to ina shaida to shi ma lalle a shaida kunga wancan ba ba ba dain bane ake magana ta ba idza ta baya ato duk lokacin da kuka yi ciniki bai shine siyarwa wato idan ta baya tun kun siya kun siyar ma'ana ta bangarori biyu mai da mai siye da mai siyarwa to lokacin da ku kullun ciniki shi ma wannan na abu mai kima na abu mai kima wanda ya cancanci a kafa shaida a kai kamar gida ko gona ko abin da ya kama da haka ko wani wani wata kaddara mai kima kamar motar hawa ko ire-iren wa'annan wanda suke lalle ana bukatan ya zama akwai shaida banda irin cinikin abubuwan da kuke yi na yau da kullum kamar siyan kayan cefane wasu abubuwa irin wannan wanda suke ba sai an yi masa wa'in wani shaida ba wanda ba wani abu ne wanda za a taɗa rigima za ta taso a kai ba amma idan kaddara ce musamman zaunan na wanda tana yawa wani ce shi ba ciniki aka yi ba to shi wala yudara katibin wala shahid ba a cutar da mai rubutu ba a cutar da mai shaida wato kenan idan ana cutar da shaida ko marubuta shaida ba zai ba zai caji kudin shaida ba mai rubutu kila ya kila ya ce a kawo kudin alƙalami da takarda amma mai shaida zai yi don Allah ne haka ma rutun zai yi don Allah ne to kar ya zama bayan an yi sai ya zama shi kuma ya zama cuta gare shi duk in haka nan ne mutane in aka kira su su rubutu ko su shaida ba su yadda wa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum in kuka aikata haka nan ma'ana kuka aikata cutar da marubuci ko mai shaida to wannan ya zama fasikanci a janibinku ku fisk shine fitaɗa aisalin kalman fasaka ma'anansa haraja duk ɗaya da fasaka da haraja duk ma'ana ya fita to sai aka istimalin insa a fita daga ɗa sai aka ce mashi fisk ma'ana haraja an sai aka ce fasaka da ya istimalin shi yau da kullum sai ya zama fisk ba amfani da shi in ce aina fulan fasaka ilal baka cewa fasaka ilal suk ba a cewa haka ne da zaran ka ji fisk yanzu ya ta zama kalma mustalaha fisk yana da'ima muka amfani da wannan kalma a matsayin fita da'a da ta yi aikin aikata miyagun abubuwa to fa innahu fusuqun bikum ya zama fita da'a a naku bangaren domin bai dace ba ya zama ainihin mai mai shaida ko mai rubutu an cutar da shi wato nan mai fasara shi ai hadar fi'il ya kharuju bikum an tariqil haqqi was sala wannan aiki zai fidda ku daga tafarkin gaskiya da gyara maslaha wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah ta bin ta mai sultuwa da umarninsa da guje ma abin da ya hana shi kuma Allah sai ilmantar da ku ya ce muku in kun kaza in kaza ku yi kaza kuna kuna aikatawa ana nuna muku abin da yake maslaha gare ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komi to dama dai wannan abin da na karanta kusan ina iya cewa ina iya cewa kusan na maimaita yanzu amma akwai wayansu rawayoyi wanda na ce za mu ɗan karanta kamar na maimaita mana wannan karatun akwai wani abu wani ruwaya wanda aka ce a cikin ilal shara'i yakan kawo dalilin da ya sa akan yi abu ilal shara'i yana wato sanadiyar da aka yi kowace shari'a kowace hukunci me yasa aka yi shi sai a ce illan wannan kaza ne ma'ana dalilin da ya sa kai wannan to wannan ruwayan da daban alajabi amma dai haka yake a cikin ilal shari'a ya kawo shi sauran littafi ma da dawa sun kawo shi da isnadin sama abocin ilal shari'a din na ainihin ya nuna cewa ainihin Allah azza wa jalla ya nuna ba babanmu Adamu sunayen annabawa da shekarunsu kowane da shekaran da zai yi ya rasu to sai yana kallon sunayen wannan shekaransa kaza zai yi wannan shekaran kaza kaza yi zai yi wannan shekarar kaza in karanta cewa a baya cewa ainihin abu sufyan ya za tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace yace ba shekara nawa za ka yi a duniya yace masa 63 sai yace sai yace ko wani abu ya ce ko anta sadiq ne anta sadiq ne wato ya ce kai mai gaskiya ne wato na na na yarda saboda na san kai mai gaskiya ne inji abu sufyan sai kuma manzo Allah ya ce eh da baki da bakin ka faɗa amma a ranka baka yadda ba to wato kaga tun kafin 30 daga shekarun ka ba aka cire a naka yayin da aka kawo maka shekarun mutu duk yayi daidai mutu to to sai to amma da larabci sukan ce al-insan kuma ga nisyan ko da shi ma ba da tushe ɗaya bane amma sun yi kama ne ba tushen nisiyan daban na nasiya daban da insan ins alif da na da nun da sin ne nisiyan kuma daga nasiya nun da sin ne da ya kaga ba asalin su da amma sun yi kama to kaga shi dan adam yana da mantuwa saboda haka aka ce a rubuta tunda kaga babanmu ma ya manta yace shi bai san da wannan magana ba sai an kawo masa to da an ce a rubuta a aji to kaga da in aka kawo sai ya tuna an ce wayansu mala'iku sun zo ma fir'auna a sifan mutane suka ce wani sarki ya turo su ya ce ya ba wani mulki a cikin masarautansa ya yanka masa amma sai masa tawaye ya balle ya ce shi ba zai bi ma mai gidansa sarkin da ya naɗa shi ya ce shi ke da iko cikakke kuma ya ce shi ne ma babban sarki bai san da ikon wancan da ya naɗa shi ya za a yi sai fir'auna ya ce ai wannan jaza'insa a nutsar da shi a